من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهات أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تقبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وانا لتافي نامو من البركة لتافي مذكرة في العقيدة واللفر بضمالني الشيخ دكتور salih bin sa'ad as-suhaimi hafizahullah wannan shine darasin mu na takwas a cikin littafin jiya mun fara bayani a cikin tauhidul asma'i wa sifat kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin sunayensa da siffofinsa mun fara bayani lokaci muka dakata mun tsaya a daidai gabar da malaki mana bayani game da walillahi asma'ul husna فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى yana da sunaye mafiya kyawu saboda haka ku roƙe shi da su ku ƙyale waɗanda suke karkacewa a cikin imani da sunayen allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki ce za a yi musu sakamako a gwargwadon abin da suke aikatawa a nan muka dakata insha Allah ta'ala za mu dora malai cewa man jahada shay'an min asma'illahi wa sifatihi dukkan wanda yayi inkari ko yayi musu wani abu daga cikin sunayen Allah ko siffofinsa faqad kafara hakika ya kafirce wa Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ألا ما أكثر في كتوى سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن إنا هكيتو magana game da waɗanda suka kafircewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa alhali sun kafircewa sunan Allah ar-Rahman ma'ana kamar yadda muka bayani jiya sun yadda da sunan Allah Allahu amma ba su yadda da arrahmanu ba har na kawo muku kistar da ibini kafir ya kawo da shi da imam al-qurtubi cewa idan sahabbai da annabi kira da amince su tsara tabbata a gare su suna karanta alqur'ani sun suka ce bismillahir rahmanir rahim irin waɗancan mushrikai sai su rinka cewa ai su ma sun riki alloli guda biyu da arrahmanu da arrahim wanda Allah subhanahu wataala ya musu raddi cewa qul bi'allaha أو يدعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى شين ألم أكثر كيكي وهم يكفرون بالرحمن سنا كافر تيو سنن الله الرحمن في الله مدعو سركيتي قل كتي ياكي وانا منزو مجرما هو ربي شين دي أبنجينا هو الله هو الرحمن هو الملك هو القدوس هو نسونا شين كأيني دي آه الله مدعو سركي دي أكي بوتا تاوى la ilaha illa huwa ba shi da abin shi kaɗai ake bautatawa ba shi da abokin tarayya alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi matab kuma makomata zuwa gare shi take qalitu ahlus sunnati wal jamaa yuthbituna ma athbata Allah li nafsihi min sifatil kamal ahlus sunna wal jama'a suna tabbatarwa da Allah maɗaukin sarki abinda shi Allah maɗaukin sarki ya tabbatarwa da kansa min sifatin kamali daga siffofi cikakku wa yanfauna anhu jami'a sifatin naqsi sannan kuma suna yin kokari su kore wa Allah maɗaukin sarki kowace irin siffa inda ta waya ne dukkan wata siffa ta isa da ji da takama da kasaita to ana tabbatar da ita ne ga Allah maɗaukin sarki kamar yadda kuma ɗaya hannun duk wata siffa da take nuna tawaya ko gazawa ko kasawa to dole ne ga kowane musulmi ya yi ƙoƙari iya iya wasa ya kore wa Allah maɗaukin sarki waɗannan siffofi mala ya ce wa ya tamiduna fi ma yuthbituna aw yanfauna alal alal kitabi was sunna sai dai ahlus sunna ba sa tabbatarwa da Allah madaukakin sarki siffa ko suna da radin kansu kawai ko da ra'ayinsu ko da mun ga ya dace a'a mala ya ce suna dogaro ne shine wa ya tamiduna suna dogaro ne cikin duk abin da za su tabbatarwa da Allah madaukakin sarki na suna ko na siffa ko kuma za su kore masa na tawaya ko na nakasa alal kitabi wa sunna suna dogaro ne a bisa littafin Allah da kuma sunnar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malai ce fa mafalan misali idza qala Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki yace ar-rahmanu alal arshi istawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi قال فإنهم يقولون استوى كما يليق بجلاله وعظمته idan Allah ya ce Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin sa kamar yadda ya faɗa cikin alƙur'ani a cikin suratul qaha to idan ahlus sunna suka tashi fassara wannan ayar abinda suke cewa shine sai suke istiwa daidaitan da kama yaliqu bi jalalihi kamar yadda ya dace da girman Allah da buwayarsa wala yufassiru istiwa bi ma'anar staula ba za su fassara ma'anar istawa daidaita da istaula a ce mamaya ba kamar yadda wasu ce Allah madaukakin sarki ya dace ya daidaita akan al'arshi sai suka ce a'a idan kuka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to fa kun daidaita shi da mutane saboda mutum ne zai zauna akan kujera ko akan benci ko akan wani abin zama a ce ya daidaita a zaune to idan ka ce Allah da dai ta aika maka kamanta shi ne da mutum suka ce to saboda ka ce a kore wa Allah wannan siffa ta ne ta daidaito sai a ce ne istaula shine ya mamaya ya mamaya aka ce ya mamaya kun ga me bi da wajen ba nasa bane zo ya mamaye ta karfin tsiya to wannan fassara ce da take mummuna fassara bata dace da fassara annabi da sahabbansa ba su alu suna tun daga kan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tabi'ai yadda suke yi shine idan Allah ya ce abu kaza to gudanar da shi suke yi kamar yadda Allah ya faɗa a yadda Allah yake nufi da manzansa ba sa canza wasu ce ba haka Allah yake nufi da su kawo wani abu tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a shi ne mafiya fasahar mutane duk wani balarabe da ke ji da fasaha da azanci na magana idan ya zauna a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare su yare na kansa dukkanin mawaka ku dubi da larabawa suke bi da fasaha wajen waka da saƙa waka da yinta ta birge ta ƙayatar wanda shine babban jarinsa a lokacin jahiliya amma bayyanar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ya wuce alƙur'ani dukkanin su da suka rena kansu suka tabbatar waƙar su ba fasaha ba ce gwaranci ne idan aka tantance shi da alƙur'ani da Allah ya sauka masa to manzon tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake da wannan fasahar shine ya ce ya faɗi wani abu wanda kai sai ka bashi wata fassara ta musamman Allah suka ce wannan akwai ganganci a cikin Allah madaukan sarki yace ar-rahmanu alal arshi tawa Allah ya daidaita akan al'arshin sa to ka bar shi a haka wacce irin daidaita ni ban sani ba kai ma baka sani ba Allah da ya daidaita shi ya san yadda ya daidaita tunda bai so ka sani ba ni ma na sani to me sai ka sani abinda ake bukata da kai shine kai imani kamar yadda zamu zo mu ji a gaba imam malik dan anas imam dar hijira allah maɗaukan sarki ya ƙara masa rahama wata rana yana zaune da almajiran suna tattauna wace wani ɗan bid'a ya shigo mai irin wancan ra'ayi cewa allah bai daidaita akan al'arshi ba sai ke tambayar imam malik cewa kun ce allah ya daidaita akan al'arshi to ya daidaita ma'ana wasu ke kora imam malik jikin da an ce allah ya daidaita to ga mu yadda ya daidaita sai imam malik ya ce masa al-istiwa ma'lum wal kayf مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة yace masa na farko dan aka ce istiwa daidaito kowa ya san abin da ake nufi da daidaita a hausa aka ce daidaita kowa da yake nan ya san abin da ake nufi da daidaita haka nan a larabcin aka ce al-istiwa ko al-istiwa to kowa ya san abin da ake nufi da al-istiwa yace yaya daidaitan kuma wannan majhul ba wanda ya sani me yasa ba mu sani ba saboda Allah madaukakin sarki da ya daidaita bai gaya mana yadda shi ya daidaita ba to dan me zan shi shi na faɗa ni yace wal imanu bi wajib kuma imani da Allah ya daidaita ba tare da ka san yadda ya daidaita ba wajibi ne dole ne tunda Allah ne ya faɗa in ji ba sai kake kawo Allah musu akan abin da ya faɗa yace kuma wasu alu an bid'a ka tsaya kana tambaya akan wannan bid'a ne imam malik yake ki sauri ku fitar min da wannan daga cikin makaranta ta dan bid'a ne ya zo gurbata min makaranta ta ne saboda haka aka waje da shi ina fata mun fahimta wannan magana imam malik ce dan anas wanda ta shahara a cikin a harsunan malamai suna suna hikaito ta da gari to irin wannan abin da imam malik ya faɗa akan kowace irin akan siffa ta istiwa'i ita za ta ɗauka ta sanya akan kowace irin siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki kowace ka ɗauka dole ne na farko idan aka ce Allah maɗaukan sarki yana da kaza to sai ka ce kaza ɗin nan sananne ne a wajen na san shi abu na biyu yadda yake ban san shi ba saboda mai saboda Allah mai faɗa min yadda yake ba amma dan ka je kama da suna abin da ka sani dole ne kasance irin naka ba lalle bane abu na uku shine wajibi ne ka yi imani da shi na hudu bai kamata kana ka tsaya kana tambaye tambaye akan sa Allah ya daidaita akan al'arshi wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin ayoyi birzik a cikin alƙur'ani ga sanin yawa wani wajen zahiri ne wani wajen kuma ihtimali wani wajen nasi ne wani wajen kuma ihtimali a cikin surori guda shida Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ya daidaita akan al'arshi kamar yadda ya kawo a nan wajen akwai a cikin suratul araf akwai a cikin suratul yunus akwai a ra'ad akwai a taha wannan kenan akwai a cikin furqan akwai a cikin suratul hadidi dukkanin su sun zo da lafazin sun mastawa alal arush banda wannan da ya zo ar-rahman alal arshi tawa duk gaba ɗaya saka suka zo banda wasu ayoyin daban wanda suke nuni da ɗauguwar Allah maɗaukakin sarki a kan al'arshi Allah maɗaukakin sarki na cewa ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u aka ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib daddada kalma zuwa gare shi take hawa ta hau zuwa ina kenan zuwa sama ina fata an fahimta Allah maɗaukan sarki ce isƙalallahu ya isa ya isa inni mutawaffika sai ce mai wa rafiquka ilayya ya kai isa ni ne mai ɗaukar ranka idan lokacin ajalin ka yayi sannan kuma ni ne zan ɗaga ka zuwa gare ni ya ɗaga annabi isa zuwa ina kenan zuwa sama idan ma baka gane baccan wata ayi sai ce bar rafa'ahu Allah ilayya suna cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu suna cewa sun kashe annabi isa sai Allah ya ce wa ma qatalu ba fa su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba su yi crossing din sa walakin shubbiha lahu sai dai an an kamanta musu wani ne kamar annabi isa amma ba shi bane da karshe sai Allah ya ce barrafa'ahu Allah Allah ya dauke shi ya dage shi ilaihi zuwa ina zuwa gare shi wata ayar Allah madaukakin sarki ce a amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ardh fa idha yasamu yanzu za ku aminta wanda yake sama ya kiske kasa da ku a rubta kasa da ku waye wanda yake sama a amintum man fis sama'i ay yursila alaykum hasiba waye man fis sama'i anan wajen wato ayoyin ba ga sunan cike a cikin alqur'ani ne Allah ce dabbiru al'amara min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu yudabbiru al-amra min as-sama'i ana a jujjuya ayyuka ana tsara ayyuka min as-sama'i daga sama ila al-ardi sai kuma aikin da Allah ya tsara zai faru sai kuma ya sauko ƙasa ya faru akan mutane thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara an gama aikin sai mala'iku su hau zuwa gare shi don kai mai rahoto za su hau zuwa gare shi ne zuwa ina da yasa ba su tafi ko ina ba ina fata an fahimta wato abin mamaki ma shine hatta fir'auna fir'auna kowa ya san dai fir'auna wanda shi Allah madaukakin sarkin ma bai yarda da shi ba amma kuma a zuciyarsa saboda abin na fitra ƴan uwa fitra haka Allah ya halicci mutane zuciyarka ta gano Allah a sama yake ba ko ina hatta fir'auna lokacin da yake annabi Musa kalubale cewa yi ya hama ni bin nisar halla'alli ablughul asbab sai ce mai asbabas samawati fa asfaliya ila ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba yace ya kai hamanu zo ka gina min wani bene katoto dan zamto dan ya zamto min kamar sababi ko tsani da zan hau sama na tsinkayo ubangijin annabi musa ma'ana inda za a mai gini yayi sama can can sama ina zai je kenan wai dan ya tsinkaye ubangijin annan Musa a sama dan yana ji annan Musa ba ƙarya ji babu wani Allah kaga kafir auna ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki a sama sannan dalilin hankali ma yan uwa lokacin da aka yi mi'raji da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kun ga an yi isra'i da shi daga ɗakinsa zuwa ina baitul maqdis daga baitul maqdis da aka dauke shi ina aka yi shi sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har sai da ya wuce ta bakwai har sai da ya je inda yake jin karar tafi alƙalamin ƙudura sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki zai gana da manzansa ya sa an kai can saman saman sammai bakwai me yasa bai kishi ko ina ba yadda ake cewa Allah yana ko ina da sai da sai a ta zagaye da shi kai ya ka zagaya da shi ko ina da ina sai a ce to an dawo ka gana da Allah ku tunda Allah yana ko ina me yasa aka yi sama wasu malaman suka ce yanzu idan mutum ma ya tashi addu'a yake yi haka yake daga hannunsa kuma yasa kake daga hannunsa me yasa baka haka wata ran kai haka tunda yana ko ina kwarai da gaske wata ran sai kai hagu da dama wata ran kai gabas da yamma amma me yasa mutum yake haka wato fitra ce fitra ce a tunan ko da an baɗan adam ma ba a karantar da shi karatu ba wato yadda Allah ya halitta shi fitra ta nuna cewa ya san Allah subhanahu wataala a sanin saboda haka dalilai birjik a cikin alkurani wannan ko hadisi ke na manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ban kawo muku ba kuma ga sanan babu iyaka banda wanda na kawo muku satin da gaba saboda haka Allah madaukakin sarki shi da kansa ya mana bayani a sama yake kuma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai zo yayi inkarin hakan ba sahabbai ba su sun inkarin hakan wasu daga baya daga cikin kirkoki wanda suka kauce hanya irin su jahiliya kamar da zamu zo mu ji su suka fara kauce irin waɗannan abubuwa suka ce idan ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to kai masa gudu sai suke to ina Allah yake to yana ko ina ai a ce yana ko ina ko ina ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya ce da annabi Musa da annabi Haruna innani ma'akuma asma'u wa ara da kun ji Allah yana tare da mu yana tare da mu ko ina da ina su malamin suka ce abinda ake nufi da yana tare da mu shine yana tare da mu da iliminsa da jinsa da ganinsa da kulawarsa duk abin da za ka yi a sama ko a ƙasa ko a cikin ƙasa Allah yana kallon ka yana jin ka yana kuma kiyaye yana kiyaye da kai ya daidaita akan al'arshin ina fata mun fahimta amma Allah madaukakin sarki yana saman sammai bakwai yana saman samma bakwai akan al'arshin sa ya daidai bayan samma bayan samma bakwai gaba daya bayan an wuce samma bakwai gaba daya sannan kuma sai kursi wanda Allah ya ce wasi a kursi hu samawati wal ardh da kursi kuma sai ruwa daga ruwa kuma sai al'arshi dan Allah haka Allah madaka sarki cewa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah yana kan ina yana kan ruwa wani irin ruwa ne Allah na ɗaukar sarki shi ba kayan sai yanzu wannan ruwan shiga lokaci yanzu kai ka taɓa ganin ruwa a sama me ya riƙe wannan ruwan ya yake wa san yadda ruwan yake to yanzu me yana ka zaka ce sai ka je kai ta bincikowa kai ta bincikowa ya wannan ruwan yake wa ya saka a matsayinka na bawa abinda aka ce shi ne an bautar da kai ne kai imani da abinda Allah ya gaya maka shikenan kai imani Allah ya faɗa shikenan abin da ya sa ka je ka binciko bari ka ce baka yarda da shi ba ga abin da ake nufi wannan kuskure ne wa Allah madaukai sarki ya datar da haka nan misali idan ka dauki hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito suka rawaito daga sahabi Abu Hurairah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a yanzu rabbuna ila as-sama'i dunya kullu lailatin Allah maɗaukakin sarki yana sakkowa zuwa saman duniya kowanne dare shi ne ya baka sunufin lailin akhir yayin da kashi ɗaya bisa ukun dare ya rage ƙarshen dare kenan Allah maɗaukakin sarki yakan sako yakan sakko saman duniya ya rinka shela cewa wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake da bukata na biya masa wa yake neman tsari a tsare kullum sai Allah subhanahu wataala ya yi wannan to kaga sai ka ce wacce irin sakowa Allah maɗaukar sarki yake ya ce shi annabinsa ya ce yana sakowa yana sakowa sakowa da ta dace da girmansa da buwaye shi kenan ka huta amma wasu suka ce a ai al'amarin Allah ne ke saukowa ba Allah ne ke saukowa to wace ne al'amarin Allah ba ya saukowa ɗan uwa rahamar Allah ce take saukowa ba Allah ne ke saukowa ba to wace ne babu rahamar Allah akwai lokacin da za a ci ba rahamar Allah sai su ai abin da ake nufi rahamar Allah ke bantacciya to rahamar Allah ke bantacciya ta tsaya ne a ila sama'id duniya da abin da aka ce yanzu rabbuna ila sama'id duniya ila sama'id duniya idan ka ce rama Allah kan ake nufi to ta sauko ta ta tsaya iya saman duniya mu a saman duniya muke saman duniya ita ce wannan wacce muke hangowa kai idan rama ta sauko ta tsaya a saman duniya kai ta sauko wacce nan ba ka ta sauko ba ina fata an fahimta to abubuwa ne masu sauki dan uwa matukar ka ba hanyar annabi da sabon duk yadda aya ta zo da hadisi kai ne naka a cikin a cikin sai ka shiga ka juya nan ka murtsina ka shiga nan ka fita nan ka kautar da abu ba wanda ya saka wannan abin da aka ce kyau kai imani sanan ka huta Allah madaukakin sarki yace a yawma naqulu li jahannama hal tala'at wa taqulu hal min mazid sai hadisi ya tabbata shi ma a cikin bukhari da muslim daga sabi anas ammali annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kira ta su kiyama za a yi ta ɗiban mutane ana jefa su a wuta Allah ya tsare za a yi ta zuba mutane a wuta idan aka zuba wa jahannama mutane aka zuba mata sai a tambaye ta halin talak sun cika suka ce halin maji a karo haka za a yi ta yi sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi yace hatta ya ba'a rabbul izzati qadamahu fayanzawi ba'abuhu ba'abuha ila ba'abi wa taqulu qat qat qat har sai Allah madaukakin sarki mai girma da ɗaukaka ya sanya qadamahu kafarsa a cikin wutar sai wutar ta sashin ta haɗe da sashi ta ce na gamsu yanzu na gamsu na gamsu to kada wani ya zo ya ce maka ai Allah maɗaukai sarki zai sanya ko al'amarinsa ko wani abu a'a ka fassara abin yadda ya zo ka fassara shi yadda ya zo yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ka faɗe shi duk abin da kake za ka iya faɗa da larabci da biyu amma annabi ya san larabcin da zai faɗi irin wannan amma tun da ya faɗe shi haka hakan yake nufi haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake nufi amma idan ka ce dole sai ka canza abin tufa abu biyu ne ke faruwa na farko ka kamanta Allah ne da wani abin da ka sani sai kake so ka kore masa wannan abin da ka kamanta shi Allah ya sa an fahimta yanzu da aka ce Allah madaukakin sarki yana sakkowa sai kace ai in kace sakkowa ka kamanta Allah da mutum to abu na farko da kace sakkowa ka ka kore wannan abin sai da ka kamanta irin sakkowa kace hutawa to sai kake kokarin kuma ka tsarkake Allah daga wannan daga irin wannan kamantawar sai ka kore ku saboda ka abu ne mai haɗari kwarai da gaske sai an lura da irin Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ya daidaita akan alƙarshi fa innahum yaquluna istawa kama yaqulu bi jalali wa azmati wa la yafsiruna istawa bi ma'na istawla kama dhahaba ila dhalika al-mu'awwila bal yuthbituna hadhihi hadhihi sifa wa yu'minuna biha malaka kamar yadda almu'awila masu kokarin canza ma'anar ayoyi suka tafi a kai ala ce bari su'alu suna suna tabbatar da ala madaukan sarki waɗannan siffofi kuma suna yin imani da su alal wajahin ladhi yaliqu billahi jalla wa ala a bisa fuskar da ta dace da girman Allah madaukakin sarki anna tafsira listiwa saboda fassarar daidaita bilistila da cewa mamaya wal qahr da rinjaye tahrifu lil kalimi amma wabi'i canza zance ne daga gurbin biyu ga abin da Allah yake nufi da kuma sai ka canza shi ka ce a'a gafa abin gafa abin da ake nufi wa sarfu lil lafzi an zahirihi kuma canza a haƙiƙanin lafazi ne zuwa daga zahirinsa bila dalilin ba tare da wanda dalili ba qala wa kadhalika fi nahwi qawlihi hakanan a cikin irin faɗin Allah madaukakin sarki da yace bal yadahu mabsu tsakani yunfiqu kayfa sha wannan ayar Allah maɗaukar sarki ya yi kai tuntuni game da lamarin Yahudawa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula Allah ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yasu'u kayfa Yahudawa suka ce yadullahi maghlula wai hannun Allah maɗaukar sarki a sakafa take a makale take nufi da wannan ishara ce ta ruwa Allah baya ba su abin da ke subhanallah kun ga ƙarshen rashin albarka kenan hatta Allah madaukakin sarki huda ba su kare ba su kare hatta Allah subhanahu wataala rashin kunya suke masa sai Allah ya ce gullat aidihi hannunsu ne suka makale hannunsu ne suke a sarkafe walu ilo bi ma qalu kuma an tsine musu albarka sakamakon waccan muguwar magana ta su Allah ya ce bal ya dahu bari hannayen Allah madaukakin sarki guda biyu mabasuta tani ababan shimfiɗawa ne yumfiku kai sha yana ciyar da abin da ya ga dama ba ku za ku sa Allah ya ba ku abin da bai niyya ba duk wanda aka halitta Allah ya kaddara abin da zai samu yadda Allah ya kaddara abin kuma haka abin zai saboda haka Allah ba da sarki tabbatar wannan ayar cewa bal ya dahu hannayen Allah guda biyu to haka zaka faɗa kada ka ce kudura Allah bal ya dahu ai bari kudura Allah ko al'amarin Allah a'a wannan kuskure ne ba haka magabatan suka fassara ayar ba dole ne ka fassara ta da hannu kamar yadda Allah madaukakin sarki kawo hannu idan da kudura Allah madaukakin sarki yake nufi zai kawo kalmar kudura tun da ya santa amma tun da ya kawo yadda yadda yake nufi Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace fa yusbituna lillahi yadan sai alu sunna su tabbatar da Allah madaukakin sarki hannu ta niku bi jalalihi da suke da da hannu yake dacewa da girman sa wa azmati da buwayarsa ولا يؤولون ولا ولا يؤولون اليد بمعنى القدره والنعمه ba za su fassara hannu da cewa ai kudura ake nufi da kuma ni'ima ba ikon Allah ake nufi da kimarsa ba su haka wato tun farko abin da sa kake jin wani iri a ranka in aka ce hannu kana kamanta hannun Allah ne subhanahu wata'ala da hannun kai da ka sani shi sa tun farko idan aka ce hannu sai ka ji ai saboda da za a ce Allah yana da hannu to irin naka ne ba kawai suna ba ne suna ne kawai ya iri ɗaya amma ka san wani iri ne ka sani ba wa ya sani babu sai shi rabbul izzati wal kamal kada ya sani in ka sa wannan aranka ka wuce amma in bi illa ka sani ka ji wani iri to ka kamanta shi ne da wani hannu da ka sani ina fata an fahimta laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ita zaka dauko ka rinka sawa a gaban idan ka rinka amfani da ita laisa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah babu abin da yake irin Allah huwa sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani hannu ya kace laysa ka mithli shay'in ba irin nawa ba huwa sami'ul basir kuma ka tabbatar masa hannu ake nufi ba wani abu daban shi kenan mutum ya tsira mala yace kama zahaba ila zalika al-jahmiya jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man sara fi falakihim min al-mu'awwila kamar yadda firqa ta jahmiya da mu'tazila da wanda suka tafi akan irin hanyar su suka tafi akai su jami'a su ne mabiyan jahamu dan safwan su jami'a su ne mabiyan jahamu dan safwan wani mutum ne da bayyana jahamu bin safwan a tirmidhi a garin kufa da ke iraki ana aka haife shi a nan ya taso ya yi karatu a wajen wani malamin su da mai suna ja'a dan dirham shi ja'a dan dirham ma shine mu'assis shine fara assasa wannan muguwa ƙida ta jahaniya amma cikin ikon Allah kuma shi bai suna da ita ba sai kasance ɗalibinsa da ya koyar shi ake kira ma da sunan firƙar gaba ɗaya jahaniya shi jamu ɗan safwan saboda haka suna da ƙidoji da yawa wanda suke munana ne daga cikin aƙidinsu akwai korewa Allah sunaye da siffofi gaba ɗaya Allah ba shi da suna ko ɗaya ba shi da siffa ko ɗaya kawai abin da ake so kai a matsayinka na mummuni kai imani da Allah akwai Allah shi kenan in kayar takira amma kada ka ce yana da ji yana da gani yana yana da kudura yana da ilimi yana zance duk wannan kayi kuskure a wajen yan jami'a ba sa tabbatarwa da Allah komai a cikin sunayensa da sifofinsa haka na tana da aqida ta irja irja su ne akwai wasu kirka da ake ce musu murji'a to jami'a suna da irin wannan aqida shine idan ka ce kayi imani to duk wani aikin zunubi da zaka da cutar da kai ma'ana an kai imani to shi kenan kana nan a matsayin ka na imani duk abin da zaka yi na zunubi kana nan a matsayin ka na musulmi cikakken imani babu abin da yake toyi imani inda ka yi inda kace ka imani shi kenan to zaka da mutumin da yake sallah kullum kullum baya sako da mutumin da kullum yana gidan giya da ɗaya suke wajen imani su ne masu aqida irja ke sannan suna da aqida cewa Allah yana ko ina wannan su ne farkon da suka fara assasa wannan aqida cewa Allah yana ko ina su jami dan safwan ne suka fara kawo ta to Allah bai dire ta akan al'arshi ba suka kore su ina Allah yake Allah yana kore jahmiya ke suna kuma da kidar cewa karshe za a nemi aljanna da wuta a rasa ma'ana za a rasar da aljanna za a rasar da wuta suna da mugayen aƙidu da yawa wanda nan misali kyau na ɗan buga mana su kuma mu'tazila ana jingina su ne zuwa ga wani mutum da ake ake ce masa wasil ibn afa shi wasil dan afa asalinsa almajiri ne na al-hasan al-basri al-hasan ibn abi al-hasan al-basri wancan babban malami daga cikin malaman tabi'ai to shi wasil dan almajirin sa ne almajirin sa ne sai ya samu zamewa wata rana ana cikin karatu sai tambaye malamin sa wasil a sai tambaye malamin sa al-hasan al-basri cewa idan mutum ya zunubi ya fasikanci ne hukunci ta alahira saboda shi yana da wani mugun tunani a cikin zuciyarsa shi akan da batare ce masa shi mutumin da ya yi zunubi ya mutu bai tuba ba yana karkashin mashiyar Allah madaukakin sarki idan Allah ya ga dama ya masa azaba gargwadon zunubinsa a kai shi aljanna idan Allah ya so kuma sai ya gafarta masa to shi kuma wasu wannan magana ba ta yi masa daɗi ba sai tashi daga majalisin alhassan da batare sai ya fita daga lokacin shi ma sai koma gefe sai kafa nasu majalisin ina fata an fahimta sai kafa nasa majalisin mai zaman kansa sai ke ba da tasa irin fitowar da ya fahimta to shi ne da alasan da basu gan shi ne a kamar da malamai suka yi fitowa sai ce e ita zalla wasila ai wasul ya kaurace mana ya koma gefe daga in ita zalla sai aka samu mu utajila ina fata an fahimta to wannan shine asalin sunan abin da ya sa ku yi wannan abin saboda akwai aƙida da suke da ita mai suna almanzilatu bainal almanzilatayn suka ce idan mutum yayi fasikanci a duniya to kada ka sake ga lokacin masa musulmi ne ba musulmi bane amma kuma gefe ɗaya baka ce masa kafiri bane suna ba ta abin da shine suka ce yana wani matsayi da ake ce masa almanzilatu bainal almanzilatayn kaga Allah ya mana tsayi da almanzilatu bainal almanzilatayn suka ce idan mutum ya tuba kafin ya mutu shike na sai ya gangaro bangaren ne imani musulmi sai ka sai ka sai amsa sunan musulmi idan kuma ya kitu ba har ya mutu sai a lokacin idan ya mutu a haka to idan ya shiga wuta dawama zai kuma fir'auna da haman me yasa ba ana bayani akan kafiri bane me yasa ko suka ce in ya mutu a haka ya shiga wuta ba shi ba fita daga wuta har abada khalidin fiha suka ce sai dai azabar da za a masa bata kai wanda yake shi kuma kafirin da sai bane suna da wannan muguwar aƙi daga cikin aƙidunsu akwai abin da suke cewa suna inkarin ganin Allah maɗaukin sarki kisa akwai ɗaya daga cikin manyan malamin su mai tafsirin kashaf zamakshari kenan mahmudu zamakshari tafsirin ne shi katotu mai suna kashaf a ciki yayi inkarin ganin Allah sosai da su su ba da za a ga Allah ba ba su yadda ba daga cikin aƙidunsu akwai cewa alƙur'ani ba magana Allah ba ce alƙur'ani halitta ne kamar yadda ka san mu da babu mu samar da mu akai to haka alƙur'ani shi ma ba maganar Allah ba ce menene halitta ce saboda idan ka ce alƙur'ani magana Allah ce kaga alƙur'ani ya zama siffar Allah ke siffar Allah kuma daman can tana tare da shi tun kafin halittu kuma ina fata an fahimta to su tunda tana cikin masu kore siffofin Allah sai suka ce alƙur'ani ba halitta bane irin wannan abin shine lokacin da muke karatun sifatin salatin nabi muke bayani akan imamu ahmad dan hanbal sun sha wala da imamu shafi akan wani an da ke su an ci musu mutunci akan dole sai sun ci alqur'ani halitta ne ba magana da Allah ba to mu'tazila suna ɗaya daga cikin wanda suka assasa irin wannan muguwar aqida sannan suna ɗaya daga cikin wanda suke cewa Allah baya sama wanda suke cewa Allah bai daidaita akan al'arshin sa sannan suna ɗaya daga cikin masu kore ceto ba sai da ceton annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba suna ɗaya daga cikin masu cewa babu karama waliyi suka ce inda akwai karama waliyi to ai wali sai zama kamar annabi kenan annabi ya zo yayi abin da yake ya saba al'ada wali ma ya zo yayi to waye annabin waye kuma wali a to suna da munana da wannan din na dan mana highlighting din abubuwan ne akwai abubuwa da yawa wanda suka shafa idan su da su kansu amma dai abin da nake so in kai zuwa gani shine da da su jahamiya da su mu'tazila dukkanin su suna tsaye daga cikin wasu daga cikin firkoki wanda tun a farko farkon musulunci aka yi su wanda ba sa kan addinin musulunci daidai wa daidai sun kauce musamman abin da ya shafa aqida ina fata an fahimta to shine sai malai yake mana ishara zuwa gare su cewa a kamar yadda su mu itazila da jahmiya suka tafi akai wa man sara fi falakihim min al-mu'awwila wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo ranar tashin alkiyama da mala'iku sahu sahu idan ka tashi fassara kawai sai ka ce ubangijinka zai zo kada ka ce al'amarin ubangijinka zai zo kudurar ubangijinka ya ta zo rahamar ubangijinka ya ta zo wannan duk wahalar da kai ubangijinka zai zo ya zai zo ban sani ba shi kenan kawai amma dai me yace za'a a larabcin aka ce za'a me kenan wani irin fi'ili ne fi'ili madi mabni ala fatila ala mahalla min al-irabi sai rabbuka rabbuka menene fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhamatu zahirati ala akhirih ba aka bane to aka ce za a rabbuka waye zai zo din to ina ka samu wancan kudratu rabbika wancan mahzuf na ina ka samu shi ko rahmatu rabbika ko amru rabbika ina ka samu shi ina fata mun fahimta haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mala yace fa ahlus sunnati yaquluna ahlus sunna suna cewa yaji'u muji'an yaliqu bi jalalihi wa azmatihi Allah madaukan sarki zai zo irin zuwan da ya dace da matsayinsa da girmansa kama ya sha'u kama yadda ya so wa kaifa ya sha'u kuma yadda ya ga dama ya zo ni ban sani ba kai ba sani ba la yu'awwiluna zalika bi ay shaklin min ashkali ta'wil ba sa kokarin fassara hakan da kowanne shakli daga cikin irin yanayi da ake bi a juyar da ma'anar aya idan ta zo وهكذا نجدهم يسيرون على هذا المنهج هكذا مسمى أهل السنة سنة تفيا أكن ونن حنيا في سائر أسماء الله وصفاته أدكا من سورا سنة إن الله بسفو فنسا التي جاءت في الكتاب والسنة وأن تسجدوا أسكن كتاب الله بسنة من ذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا بذلك وسطا بين المؤطلة الجهمية والمعتزلة آه سنكسن تكانوا المؤطلة al-mu'attila su ne waɗanda suke kore sifofin Allah daga cikin jahamiya da mu'tazila da kuma wa bainal mushabbiha alladhina yumithiluna Allah bi khalqi da kuma waɗanda ake ce musu mushabbiha ko mujassima mushabbiha ko mujassima su waɗanda suke kamanta Allah da halittunsa kun ga su waɗancan mai suke korewa suke gaba daya su kuma waɗannan mujassima ko mushabbiha kamantawa suke su mushabbiha ba wani mutum ne mutum ɗaya wanda ya asasa abin ba a'a firkoki ne kala-kala akwai wanda suke kokarin musamman daga cikin yan shi'a aka fara samun majalisi yan shi'a saba'iya da kuma wasu da ake ce musu karamiya duk wanda suna daga cikin almujassi suna kamanta Allah madaukan sarki da hannun sai Allah idan Allah yana da hannun sai hannu iri kaza da kaza sai su wasafa hannu Allah yana da kaza iri kaza sai su wasafa shi to kaga waɗancan sun bata waɗannan ma sun bata kai kana tsakiya ina fata an fahimta da Allah ya faɗa sai ka tabbatar amma ba kamanta ba da Allah ya faɗa sun ce suka kore waɗanda kuma sai suka tabbatar gaba ɗaya kuma suka kamanta to kai sai ka tsaya ka tsaya ka zalika ji Allah kuma ummatan wasu ɗan dama mu haka muke Allah maɗaukan sarki ya samu don su bala ya ce wa haƙula inna ma ƙa'u fi ma waɗannan sun afka cikin abin da suka afka ne fihi min ta'awil wa ta'il na ƙoƙarin juyar da ma'ana da kuma kore siffofin Allah li annahum saboda su lam yafhamu min sifatin lahi azza wa jalla ba sa fahimtar komai daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki illa ma yaqu ma yaliqu bil makhluqi sai abin da ya dace da abin halitta fa aradu ay yatakhallasu min zalika sai suka so su kubuta da kamanta Allah da halittunsa kamar da bayan da ne mana tsayi falaja'u ila ta'wil sai suka faku sai suka kokarin komawa su fake a ne a kokarin juyar da ma'anar su kai ta ma'anar da su dace da hankalinsu والتعطيل كما كوريوا فرارا من التشبيه دان سجودي da kamanta Allah da halittunsa ala haddi za amin kamar yadda su suke riyawa fa kanu bi zalika sai malai ce sai suka kasance sakamakon wannan aikin nasu kal mustajiri min ar-ramba'i bin nari kamar mutum ne da yake kamar da Hausa karin magana ce kamar kace kamar mutum ne da ya fado daga sama ya yarce rijiya an fahimta mutum ya fado daga sama sai kuma ya wuce rijiya shine kalmusta jiri minar ramba ibn nari ba mutumin da yake neman kariya daga yashi ko rairayi mai zafi sai faɗa wuta kuma yana neman abin da yashi yake takawa mai zafi wanda yake kona masa kafa sai yake neman inda zai sa kafa sai samu limana kuma sai sa kafa a cikin wuta ina ba ta abin da to kaga kamar mutum ne da ya faɗo daga sama sai yarke rijiya haitu inda ma waqa'u fi sharrin mimma farru minhu sai da sai suka faɗa cikin sharrin da ya fi abin da suka gudo daga cikin shi abin da suke kokarin yi na tsarkake Allah maɗaukin sarki abin da kuma suka jefa kansu a ciki shi ya fi wancan kuma sharri to da kamar yadda na ga muku shine da aka ce hannu inda kai ka yadda hannu ba irin na kowa bane kike nan ka tsira amma sai da sai ka manta kan aka ce hannu ai an ce an ce mutum ma yana da hannu to tunda mutum yana da hannu bari mu kore Allah hannu kaga sai da suka kamanta Allah da hannun ne da hannun mu kuma sai suka ce bari mu kore a garin kore kuma sai suka kore gaba daya yanzu kuma shi jahamu abin da ya kai shi ai wata munazara suka yi da wasu mutanen hindu wanda su ba su da Allah ba gaba daya ɗan dahariyu وقالوا إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر to da irin su suka tattauna su ba su da Allah ba shi kuma yana so ya tabbatar musu akwai Allah to a garin tabbatar wannan sai kore Allah dukkanin sifofinsa da sunan su sai tabbatar da Allah shi shi kadai kawai ina fata an fahimta a garin ya ba Allah madaukakin sarki kariya sai yi ne sai kuma kawo Allah madaukakin sarki kawai to wannan shine irin abin da suka yi قال ce fai zuba ala kulli muslimin an yi umina bi asma'illahi wa sifatihi wajibi ne akan kowane musulmi imani da siffofin Allah da sunayensa wa yuthbitaha ala alwajhi la'iq ya tabbatar da su a bisa fuskar da ta dace bi jalalillahi wa azmatihi da girman Allah da buwayesa wa ma ahsanu jawabin imam malik rahimahullahu ta'ala me ya kai kan jawabin ko amsar da imam malik ya bayar imam darul hijira حينما سأله آد المبتدئ لوكسن دون أن بدأ يتنبيش أن كيفية الاستواء في قوله تعالى da ya tambaye shi cewa ya Allah da daidaita da ya faɗa a cikin alkurani mai girma ar-rahmanu alal arshi tawa yan uwa nan zamu dakatar insha Allah ta'ala lokaci ya riga ya ja ina ta nemo don tsayawa ne ba da musamman amma dai anan zamu zamu dakatar insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati biyu sai mu karasa kuma sai mu shiga babin da yake gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan hanyar daidai akwai dan uwan da ya bada naira dubu biya yace takardar nan da ne bayani akan ta sunayen Allah a bugo shi araba ɗan uwa insha Allah ta'ala za a kai ayi ko ku kufi ina su su su zakir su sai ne su raba ɗan uwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته